محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسلاك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana mai albarka rana ta rana ta litinin goma ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu dai wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu muna cikin suratu maryama aya ta hamsin da hudu allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyya allah ya ce wazkur ka ambata wa zukur fil kitabi isma'il ka ambaci ka ambata cikin kissan wato annabi isma'il shine kamar yadda muka faɗa shi kaka ne yake wa wato shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine ake kira isma'il zabihu Ismail abin yankawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya nemi babansa annabi Ibrahim ya yanka shi to inna kana sadiqal wadi shi annabi Ismail ya kasance mutum ne mai gaskiyan alkawari wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi ne sabiya da ba kowane manzo ne annabi ba amma kowane kuma ba kowane annabi ne manzo ba amma kowane manzo annabi ne su annabawa su ne su ɗari uku da sha uku su ne mursalai kenan su kuma manzanni ko yawa annaba su ne kam adadin lambiya yawa annaba su ne su da dubu ashirin da dubu hudu to a ciki kuma mursalai su ɗari uku ne da sha uku to shi manzo ne kuma annabi ne shi annabi ismailu alayhi salamu to shi ya kasance mai gaskiyan alkawari Allah malamai suka ce Allah ya kira shi da mai gaskiyan alkawari sabila da sun taba alkawari da wani mutumi irin mun haɗu ka jira ni a nan ko mu haɗu a wuri kaza an ce annabi ismail ya je wajen najiran mutumin sanda ya kwana uku najiransa bai tafi ba yana ganin a matsayinsa ya tafi ya saba alkawari tunda sun yi da mutumin da su haɗa gurin sai da mutumin aka ce ya gama hidimansa wajen kwana uku ya ma manta shi ya zage wani hidimansa ya samu annabi ismail annabi ismail yake ce masa ai kai muka yi alkawari da kai za mu haɗa nan yau kwana na kaza kenan ina jiran ka sabila da mun yi alkawari ka kaji fa bayan allah fa kwana uku don tsananin cika alkawari to ya kamata mu yi koyi da annabawa dama saba alkawari yana daga alamun munafiki yanda kowa a cikin ya san wannan hadisi din wanda annabi yake ce alaman munafiki abu uku ne in yayi magana yayi ƙarya iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana eh ko a wani ruwayan ko iza utumina gadara yayi yaudara in an amince da shi yayi yaudara in an amince da shi kuma ya ha'inci wa iza utumina khana in dai magana yayi ƙarya wannan alama ne na munafiki in an yi alƙawari ya saba in kuma an amince da shi yayi ha'inci to wannan alamu ne wanda ya kuma tara wannan ɗabi'a duka annabi ya ce kana munafiqan khalisan Allah ya kiyaye mu in ya zama inda ya magana ya yi ƙarya idan an yi alkawari da shi ya saba shi ya san ba zai cika alkawarin ba amma dai faɗi magana har ya yi wasu abubuwa ma na shimfiɗa na gwada irin cewa shi zai cika alkawari alhali wani muradin sai ke so ya cimma wai za a yi kuma an amince da shi aka ɗauki ajiyan abu aka bashi sai ya yi inci amma daga farko dai ta gwada shi mutumin kirki ne amma da ƙarshe sai ya yi inci to annabi ya ce duk wanda ya taro innan ɗabi'o'i guda uku to ya zamo munafiki tsantsan munafiki Allah ya kiyaye mu sabiya da haka mutane a lura a dinga cika alkawari gwargwadon hali har mu ne ma da ga ana cewa wai african time an yi alkawari da lokaci kaza ya ce wai african time wato su da yawa muka lura da wasu tarbiyoyi na musulunci mun ajiye shi kuma bai hude sai ya ɗauka sai ya kifi mu kyan tsarin rayuwa shi inda ya abubuwan ma ya rubuta don ya bi abin daki-daki amma mu ba mu planning kuma addini ne ya ba da daman haka kuma yadda ranar muke magana kan bashi bashi aya guda Allah ya saukar da yi bashi iza ta dayan timbidaini ya allazina amanu iza ta dayan timbidaini ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda ku imani dan da ku yi bashi zuwa lokaci da aka sani to a rubuta wal yakatub bainakum katibun bil adl وليكتب بينكم كاتب بالعدل mai rubutu ya rubutu tsakaninku ya rubuta da adalci doguwan aya ne guda ɗaya wanda duk ƙur'ani babu ayan da ya fi ta tsayi akan maganan bashi har Allah ya maganan cewa fa in kana allazi alayhi alhaqu safiya naw da'ifa naw la yastati'u an yamillahu wa fal yumlil waliyyu bil adl واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون من الشهداء ينتدل إيديهما فتذكر إيديهما اللكري فتذكر إيديهما اللكري وليس منين أكا الله يدين فلا ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تستم أن تكتبوا سجيرا أو كبير ملاجل الله يدين فلا sabiya da haka mun sassake tsari ne irin namu na rayuwa Allah ya ce in ma wanda yake da ake da haƙƙi a kansa wawa ne bai iya rubutu ba ma'ana bai da ilimi to a nemo waliyinsa ya rubuta masa gudun misali dan ba ma alajabu dan ne lale bashin dubu ɗari na ga bai iya rubutu da karatu ba to shi na rubuta ma ɗari da hamsin zai iya sa hannu a ciki da biya da bai iya rubutu da karatu ba to sai a nemo waliyinsa wanda shi ya iya rubutu ya zai rubuta kaza aka ba ma wani bashi kaza kaza tsakanin wani lokaci kaza da a baya amma yanzu mu da da aka zo bashi a ce a rubuta yi mutumin ya ga cewa kamar baka yadda da shi bane alhali kuma Allah ne ya faɗa ko to ba shi ma ba rubutawa ina kuma alkawari to ya kamata mu zama masu cika alkawari gwargwadon halin mu duk wanda ya zama haka to dai samu daraja a gurin Allah da kuma daraja a gurin mutane Allah ya sa mu zama masu cika alkawari mu zama masu gaskiyar magana kuma to annabi Isma'ilu ya kasance sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiya ga Allah yana yaban annabinsa ya ce sadiqal wa'adi ne mai gaskiyar alkawari ne kuma ya kasance annabi ne manzo ne kuma shi Allah na yabansa akan alƙawari ta yi mu ma ya mu cika tunda Allah ya ta magana alƙawari ya yi allazi na amanu auku bil uqudi ko ya kun da kai imani ku cika alƙawari kuma Allah wani ayi yana cewa auku bil ad innal ad kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawari abun tambaya ne kar ka zo ka je mutum ka zo ya dauki dukiyansa ya baka bashi ka zo ka ki cika alƙawari ka mayar masa ko ku yi alƙawari da shi ka karɓa aran abu ka zo ka ƙi mayar masa sabiya da bukatan ka ta biya wannan babu imani a ciki yawa domin alaman cika alkawari yana daga alaman imani kamar yadda wani ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba imani ga wanda baya cika alkawari to ya kamata mu iya kokarin mu in dai kuka yi alkawari da mutum to kai iya kokarin ka cika alkawarin nan da ka samu daraja biyu a gurin Allah ga darajar cika alkawari ga kuma daraja a gurin mutane da zaka zamo kuma kai ma Allah zai tsaya maka a cikin al'amuranka kuma mu lura da cewa tunda annabi ya ce saba alkawarin alama ne na munafunci to wato annabi sallallahu alaihi wasallama yakan faɗo wani magana maganar su da yawa in ka lura ka gane da aka ga ɗaya ne take mene take affecting take harbuwa ta tawallad yawa ɗaya ta haifi ɗaya ɗaya ma ya ta haifi ɗaya kaga ukun duka sun fito misali kayi alkawari wa mutum kun yi alkawari da shi gobe za ku haɗu da shi karfe biyu ka san baka da lokaci me ya kamata ka yi da Allah sai ka ce gaskiya ina tsammanin bari yi ba sai ka faɗi ainihin lokacin da kake amma ka san ba za ka iya ba ko kuma ka ji za ka iya amma lokacin da alkawarin aka taso da ka yi sai kawai shi ɗaya shiga ranka da Allah rabu da shi sai ka ce kawai da Allah rabu da shi sai kawai ka bar shi ya zo ya ta zama to wannan alama ne na mene na munafunci kin cika alkawarin sannan ɗaya kuma alama na munafuncin da ta biyo baya in kuka haɗu da shi insha Allah in Allah ya yarda in ba Allah ya takaita ba kuma da wuya to wanda bai cika alkawari ba ina da iya faɗan gaskiya kana ce masa kai kuma ka banni na zo na ta zama na ta jiran kamar gida ma karfe biyu da rabi har hudu ina gurin ka san mutumin da bai cika alƙawari ba da wuya ya ce har ga Allah na gaji ne ni kawai na ji barin zuwa kana zaman da iya faɗa haka da kawai dai gaba tunanin wata ƙarya dai shirga masa ko yawa to kaga ɗaya ɗaya mene ɗaya alamar munafuncin ta fito ƙarya kawai dai tunanin ne bari in masa wani ƙarya kawai ai baka wani kaza ne ya tsare ni ko kaza ne kuma kaman zamanin mu na waya ai na ta kira wayan kama ba ya shiga a ni waya na tana nan na ta kira duba ka gani yawa ko kuma ma in gogegge ne ashe sai ya maka flashin a daidai wannan lokacin din ya ce ai ai ya kama ka ne ya gagara Allah ya sa mu cika da imani alhali kuma ƙarya ne to Allah ya gyara mana imanin Allah ya gyara mana imanin saboda isan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا idan qur'ani na gaya mana abubuwa na annabawa wato duk ana gaya mana dandan mai koyi sai aka ce bayan kuma mai cika alkawari ne shi annabi Ismailu kuma kana ya amura halu bis salati ya kasance yana umurtan wato iyalinsa da da mene da sallah ya amura halu bis salati yana umurtan iyalansa da yin sallah ashe wannan ana gaya mana ne wato wajibi ne akan masu gida mutum ya iya kokarin sai ga yana umurtan iyalinsa a wurin sallah irin wannan mukan faɗi wannan magana ko da walima ne irin na aure aka gayyace mu to akan yi kokari a gaya mu ango yayi kokari tun yanzu ya dora ita amarya akan yin sallah akan lokaci domin a lokacin ne dai ba ta dokoki irin wanda yake so ba zuwa ana ta kallon TV a ta kallo a ta kallo ba a tashi ai sallah to daga baya ban yazo ce dai ana fa bare yi ba kuma kar a zo abin abin kunya a samu ita ne take ce mu je mu yi sallah shi kuma na ce bari dai mu ga makallan nan a'udhu billahi kaga ya zama mene an samu lalacewa kenan to Allah ya samu cika da imani to shi annabi Ismail yana umurta wanda da yawa zaka ga kalla ne ka samu masu gida a da zaka ga mai gida bai umurtan iyalansa da sallah mu dai da muka shigo gida ma in dai baka yi sallah ba to kai ma ka in dai lokacin sallah ne to ko da daga nesa ka fito ko da ka san da ka yi tunanin da a tambaye ka yawa ka yi sallah to dama da ka iya kokarin ka ka yi sallah har abun ma ya bi ya zo ma jiki wannan amana ne na iyaye wanda su kokari su dora iyalansu da matansu da 'ya'yansu da wanda suke hannunsu duk yadda za a yi lokacin sallah a ce a yi sallah kuma har ka dora ita iyali har ya zama tana dora ita yaranta ma a kai wannan amana ne ga annabin Allah Allah yana gaya mana wa kana yamur alahu bis salati yana umurnar iyalinsa da sallah was zakati da kuma zakka yamur alahu bis salati was zakka wa kana inda rabbihi mardiyan ya zama kuma ya ne a gurin Allah Allah ya yarda da shi yi tumu ma Allah ya yarda mu abinda ake nema dama a isa kenan sabiya da yaddan Allah ta fi aljanna haka Allah ya faɗa wa ridwani min Allahi akbar da yace yayi alƙawari wa adalla almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha masakin daibatan wa masakin daibatu menene jannati adni sai yace masakin daibati fi jannatin na'im sai ya ce wa rudwani wa masakin ɗaya batun fi jannati ne ya ce wa rudwani min Allahi akbaru yaddan Allah ma ya fi aljannan ya fi aljannan girma a daɗi da me da me da shauransu sabiya da haka annabin Allah ne Allah ya yarda da shi kuma abin da ake nema kenan Allah ya yarda da mu wa kana inda rabbihi mardiya na'am
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
واذكر في كتاب واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا الله يتيتك أنبتا منا لابار النبي إدريس innahu kana siddiqan shi ma mai yawan gaskiya ne irin na annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabi'a kuma mai yawan gaskiya ne kuma annabin Allah ne sabila da haka annabi ibrahim Allah ya shi da gaskiya kuma annabi ne annabi idris ma haka ne kuma gashi Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa dukansu waje alhu rabbi radiya wancan kuma kenan na annabi zakariya waj'alhu rabbi radiya ubangiji ka sanya shi ya zamo shi ma yardadde ne a gurin ka sabiya da yaddan Allah idan mutum ya sami yaddan Allah tun a duniya to shikenan ya gama samun komai a ce Allah ya yarda da kai to ai ka gama samun komai komai ya karo ka Allah zai baka kuma babu abin da zai ja ka akan Allah shi yasa yana daga cikin matsayi da ake so a kai Qur'ani yake gaya mana can cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan ko mardiya ya ke rai mutuma inna yana daga cikin rai wanda ake so ta hau in ta zamo rai ta zamo mutuma inna nitsatsiya ga Allah duk abin da Allah ya yi ta kayar da to sai daga nan kuma ya ta hau matsayin kuma radiya nafsun radiya daga nan kuma ya ta zamo mardiya radiya ita ce mai gada duk abin da Allah ya yi to mardiya kuma Allah ya yarda da ita ta yarda da Allah Allah ya yarda da ita shine Allah yake faɗa akan sabon manzon Allah na alaihi wasallam radiyallahu anhum waradu ذلك لمن خشي ربه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الخالدين فيها ابدا رضي الله عنهم وردوا عن ذلك لمن خشي ربه saboda haka Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kuma a can ma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a matsayin su su sabon manzo Allah sun riga sun samu komai sai dai mu mu yi tawassuli da su da tsayuwan da suka yi wa wannan addini da kyakkyawan wato niyyarsu da ba da kai da dukiya da suka yi to ma mu yi tawassuli Allah ya samu a cikin mutanen kirki irinsu sabiya da Allah ya riga ya faɗa cewa ya yarda da Allah sun yarda da Allah wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabawun bi sani radiyallahu anhu Allah ya ce anhum waradu anhu Allah ya yarda da sabon manzo Allah kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya samu cika da imani sabiya da haka ita aljanna wato yaddan Allah ta fi aljanna wa ridwanu min Allah akbaru eh ta Allah yace wa adallahu almu'mini wal mu'minat jannati adin tajri min tahtiha al-haru wa masakin tayyibatin fi jannati adin sai yace wa ridwanu min Allah akbar zalika wal fawzul azim yaddan Allah ta fi wannan aljanna wanda aka tara mata ni'ima da kaza da kaza da kaza din yaddan Allah ya fi shi to Allah ya yarda da mu
ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل ومما هدينا واتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله سبحانه وتعالى يتشاء النبي إدريس النان ورفعناه من أقاشي makanan a matsayi aliyan maɗaukakiya kasan shi ne tun da ya shiga aljanna ya ce ba zai fito ba annabi ibrahimu a idrisu sun ce yana sama na hudu ya kasance yana wato ya kasance mutum ne mai yawan ibada sai wata rana mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara ya kawo masa ziyara a shi an ce ya kasance yana yin azumi sau muddahari wato azumin zamani gaba ɗaya yake an ce sau muddahari shine azumin shekara guda sai kwanaki uku ko na shekara ran sallan layya ran sallan karama yake an haramta azumi sai kuma kwana biyu da ya biyo lahiya kwana hudu dai a shekara su ne aka haramta azumi eh kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗan wani hadisi cewa la sama liman sama dahar babu azumi ga wanda ya azumin zamani guda malamai suka ce abin da yake nufi shekara guda duk kai azumi an hana amma an ka ciro wannan kwanakin ya halatta in kaga zaka iya sai na umaru an ce karshen zamanin sa karshen rayuwarsa sau muddahari yake a shekara kwana hudu ne baya azumi sai na umar sai da aisha matan annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuma a karshen zamaninta a karshen rayuwanta sau muddahari take ta ji fa sabon ta kenan sun ba Allah an musu stamp an musu ne amma ba su huta ba to ina mu kuma da ba mu da wani stamp ya shida mu zauna lokacin ne dinga tafiya a banza babu hutan Allah ba zikirin Allah ba salatin manzan Allah babu wato istighfari babu karatun Qur'ani babu shiryar da al'umma kawai mu zauna mu taɗi gaskiya muna cikin asara Allah ya kiyaye mu sabiya da kan kan lura da rayuwarsu da in kara da rayuwarsu da irin namu wallahi rayuwarmu tana cikin asara yanzu ka duba da irin matsayin sai na Umar dai ka duba irin fituhat da aka ya zamanin sa wanda annabi addu'a yake masa cewa ya wanda addini zai bayyana hannunsa wanda a zamanin sa musulunci ya zo nan Afirka sai na Umar irin fituhat da aka ya koki da aka yi a zamanin sai na Umar nasara da aka yi abun ya yawaita amma ka duba fa a shekara an ce kwana hudu ne baya aji haka sai da tuna aisha bayan na fulfili da suke da shauransu to su biya haka shi annabi idrisu an ce yana daga cikin mai saumu dari to wata rana sai mala'ikan mutuwa ya zo masa bako da ya zo masa an ce masa kwana uku in lokacin shan ruwan annabi ismail ya yi a idris afwan ina kawo abinci sai mala'ika ya ce shi ya ƙoshi lokacin annabi idris bai fahimci mala'ika ba ne tun da ya zo masa suran mutane rana na biyu ma haka bai karɓa ba rana na uku sai annabi idris ya ce to kai ka gaya min daga ina kake mana menene kai ne ya ce ni yayi mala'ika ne ni ne mala'ikan mutuwa ya ce ha kai ne mala'ikan mutuwa ya ce ya ce to kamun wani alfarma mana ce menene ce ina so ka ɗanɗana mun mutuwa a'a mutuwa kuma kake so kai a ɗanɗana mun ka yace ka ɗauki raina amma ka dawo mun da ita an jima eh shike nan ka ɗanɗana masa mutuwa ya karɓi ransa bayan wasu ɗansa a ni ya dawo masa da ita to sai annabi Idris ya ce masa lallai ko na ji yanda mutuwa yake duk da ya tambaye cewa me yasa kake so a ɗanɗana ma mutuwa yace ina so in ji yau da ya zaɓi mutuwa don in ƙara bautan Allah kan wanda nake in ƙara kuma godiya wa Allah akan nan da nake to shikenan ya ɗanɗana masa ya dawo masa da ransa sai ya ce to yanzu abin da nake so ka kai ni wuta ka kai ni gidan wuta in je in ganta ya ce me yasa kake sa ke ce don in ƙara tsoron Allah shi ne ya ɗauke shi ya kai shi gidan wuta ya je ya ga yanayin gidan wuta daga nan sai ya ce to ya kai shi aljanna a can sama na hudu kenan fa ya ce ka kai nin gairinta da kai shi ya shiga ya ɗanyi wasu abubuwa hannurwa ya gace ya samu wani gado mai kyau ya yi kwanta a lokacin fitowa yi annabi idris ya yi ya fito ya ce a wallahi shi bare fito ba ya ce masa to ya da aka min haka ya ce i ya ce dama allah ya ce kullu nafsin za yi katil mautu kowane rai ya ta ɗanɗana mutuwa kuma ka ɗanɗana mu na biyu kuma ka ce an ce wa in minkum illa wariduha ayan da ranar makaranta kowa ya bi ta kan wutan jahannama ko ya bi ta kan siradi ya je aljanna yace to ka kai ni gidan wuta na ganta na bu gidan wuta ya ce to na uku kuma Allah ya ce wa mahum an habi mukhraji duk yan aljanna ba su zama masu fitowa ba in dai suka shiga to ba su fitowa ya ce su biya haka akan me don fito ya ce bare fito ba to shine sai mala'ika yayyayi da shi sai Allah ya turo wani mala'ika ya musu alƙalanci ta sai kuwa na bidirisu aka ce lallai hujjansa tarin jayi na mala'ikan mutuwa sabi alaka shi ne aka ce shi yanzu na nan ina kwance na hutawa amma ruwa ya biyu ya zo cewa wani sa'in yana cikin aljanna wani sa'in kuma yakan fito ya zauna a sama na hudu kamar yadda annabi ya same shi a isra'i sikistan suna ta bautan allah da mala'iku kamar yadda ranar muke faɗa cewa ba kowa ne in ya mutu bautan Allahnsa ta yanke ba a wasu anan ne suke samun daman masu bautawa Allah ne an gane ranar ina tsamman ko ba a tafsiri ba ne muke faɗan wannan maganan ko cewa bayan Allah da akwai bayan Allah da in suka mutu to anan ne kuma su sun tafi ne wajen su je su samu dama su ta bautawa Allah ba man cewa wata rana kamar yadda nake faɗa muna zakin ɗaya daga cikin manyan shehunanmu kuma malamanmu wanda muke koyi da su shine amirul auliya'i Sheikh Muhammad Al-Amin bakin kura wata rana ana zaune a ɗakinsa sai yake cewa Allah ka samu daga cikin bayin da in mun mutu da mu samu daman mu je mu tabauta maka wani ban taɓa jin wannan karatun ba lokaci mu mun san karatun mu dai ce an ce idan mutum ya mutu idza matal insanu hadisi ko in ka da amudu in mutum ya mutu ayyukansa sun yanke sai dai abu uku sadaqatin jariya wa ilmin yantafu bi awladin salih sai ta daga jariya ko ilimi da ya kantar ko ɗa salihi da yake masa addu'a to sai ina mamakin haka to ashe karatu da zo wurin shine gashi nan annabawa ma da annabi da je Isra'i ba ya ga annabi Musa yana ta sallah a kabarinsa ko kuma mala'iku annaban aka tara su ya musu sallah to ga annabi Idris an ce wani sa'in yana yana ta bautan Allah kai gashi nan ma hadisi nan wanda wani karano wani bawan Allah sahibi ne da ya tafiya sun je da sun kafa zango suna kafa tanti irin tanti na matafiya din nan sai kawai yana buga wani waje da ya kafa tantin san sai kawai wajen ya yi rubza ashe wani kabari ne ya ce kawai da ya leka ya ga wani bawan Allah a cikin yana karanta tabarakan lazi biya dilin mulku ya zo ya gaya wa manzan Allah hadisi ne asar ne ingantacce imamul alawi ya kawo a cikin almafahi mai jubu an tusaha ya kawo ma dewa irin wannan da aka samu suna bautan Allah duk bayan sun mutu ya ce sai ya zo yake gaya wa manzan Allah gashi gashi gashi abin da ya faru ya annabi ya ce ai hiya munjiyatu ai hiya munjiyatu ai hiya munjiyatu ai ita tana tsere da wanda yake karanta ta gabarin azabar laira ita suratul maliki jalla wa tabarakallazi bi yadil mulk ashe ba kowa ne in ya mutu da ce yi bacci ba wani an bashi dama nan ne dai bautawa Allah da gaske ya kuma tsere mazaji an gane to Allah ya samu daga cikin su annabi idris an ce a wani ruwayan kuma wata rana ne ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai zafin rana ya dame shi ainihin ko kuma ya yi mafarki kai ya yi mafarkin wani a ya yi mafarkin rana ta yi zafi ainihin to ka san su annabawa mafarkinsu da abin da suka yi zahiri duk ɗaya ne shi ne sai roƙi allah cewa ya allah lallai rana ta cika mai zafi lalle mala'ikan da ke kula da rana yana ɗauke da wuta sai ce ya Allah ka taimake shi ka sassauta masa wannan aiki da yake to wannan addu'a na da dai Allah ya karba kamar yadda imamu sawi ya kawo to da ya je sai Allah mala'ikan kula da rana ya zo dai aikinsa ne yawan watsa mata ruwa da yake don ta yi sanyi gudun kar ta ƙona bayan Allah sai kawai ya ga an saka masa wani kujera mai kyau kuma damansa mala'iku dubu saba'in hagun ɗinsa ma dubu saba'in sai yi tambaya ya ce to daga ina wannan wannan mala'iku kuma duk su zama hadimansa masu taya shi sanyaya rana ya ce daga ina wannan sai Allah ya ce masa ai wani bawa ne daga cikin bayina ya roƙa ma Allah ya ce yana roƙon in taimake ka in sassauta maka wannan aiki da kake zabiya da kana ɗauke da wuta shine na maka wannan girmamawa aka baka kujera kuma aka baka mala'iku dubu ɗari da arba'in dama dubu saba'in hagun dubu saba'in sai ce ubangiji to kamun izini mana mu yi abokantaka da ni da shi sai Allah ya ce shi kenan to shine sai ya ziyarci ya ta- yana yawan ziyaran annabi idris shi mala'ikan da yake kula da rana yana yawan ziyaran sa wata rana sai annabi idris ya ce ka nema min mana wani alfarma a gurin mala'ikan mutuwa ka ce ɗan jirkin tamun mana ƙara mun kwanakin daɗin bautan Allah ai shi annabin Allah ne ya san bana jirkin ta masa ba amma wani karatu yake so yayi daga nan da aje irin abin da yake so ya riska sai mala'ika kula da rana ya ce to ba komai za a gaya masa shi kenan sai ya gaya wa mala'ikan mutuwa sai mala'ikan mutuwa ya ce ai wannan bayi wuri na yana gurin Allah ne kuma Allah ya riga kayyade kowace rai in lokacin ta yayi ba a ƙara mata ba a rage mata data ta tabi alaka wannan ba a guri na bane sai dai dan maso na alfarma alfarman da rin masa kuwa shine wannan bawa da ya ce ka roƙa mu wannan alfarman dan masauna alfarma dan duba sunansa saura kwana nawa ya rasu domin ya yi tattali ya ƙara ibada ta shine sai ya leka sunan diwanin littafin da sunayen halitta suke jiki kowa da kwanakinsa da saura kwana kaza ya rasu saura kaza shine sai ya zo ya ya ce to ai wannan bawan da kake magana ma a kai kana mun magana ne akan mutumin ma da ajalinsa ma ya cika sai ce aya ka faɗa ka bayan na bashi a gurin da nake samun sa kuma yanzu na zo muna magana da kai ka ce haka yace lalle ko wannan ganin fa ka je dai ka duba to haka ce shine a wani ruwayan sai je samu annabi Idris ya riga ma ya mutu to sai annabi mala'ikan rana da ya ga haka to sai hankalin sai tashi to sai Allah ya rayar da shi Allah ya sake dawo masa da rai to shine daga nan da Allah ya sake dawo masa da rai sai kuma aka hada shi da mala'ikan mutuwan shine har suka je ga gidan wuta kuma aka je ga gidan aljanna to daga nan kuma da ya shiga ya kwanta shine har yau bai fito ba eh to shine wannan shine annabi Idris kenan alayhi salam to an ce mala'iku ai annabawan Allah guda biyu duk da ɗaya ba annabi bane biyu suna sama rayayyu ne ba su mutu ba kamar shi annabi idris kamar annabi isa kaga annabi isa ya ba bai mutu ba ko kamar yadda hadisi ya tabbatar da ya dawo ƙarshen duniya annabi ya ce ya same shi a sama na biyu to a ƙasa kuma akwai annabi iliyasu wanda annabi da ya ce ya je aikin haji ya gan shi akwai wani sahabbai ma akwai wani sahabi ma da ya taɓa ganin sa daga cikin sahabbai wanda ya ce dogo ne yana da tsayi sosai annabi iliyasu wasalamun ala aliyas ta sai hidir shi ma ya sha mawul hayati amma shi wali ne a zance mafi bayyana wanda sadatu da yawa Allah yana iya hada su da shi to Allah mu ma ya sa mu cika da imani wa rafana mun ɗaukaka shi makanan a matsayi wanda yake aliyan maɗaukaki shine aljanna ula'ikan lazina an amallahu alaihim waɗannan Allah ya ce ko su ne wanda Allah ya musu ni'ima an amallahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima minan nabi'ina daga cikin annabawa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومما حملنا مع نوح daga cikin zuriyan Adamu da kuma wanda muka ɗauke su tare da Nuhu wayannan mun musu baiwa shine kullun a cikin Fatiha a karatun mu na Fatiha muke ce ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim eh Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanyar wa'inda ka ne ka musu baiwa ka musu ni'ima a kansu su ne annabawa shine ayan nan na suratul isra'i ay nisa'i take da fito da abin take cewa man yi illa wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlun min Allah wa kafi billahi alima Allah ya sa mu cika da imani to Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya bi Allah yahu banzan Allah to yana tare da wayin da Allah ya musu ni'ima daga annabawa da siddiƙai da salihai da shahidai to siddiƙai da salihai wannan su ne waliyai kuma yana tare da annabawa duk wanda ya ba Allah ya abin nan to Allah zai riskar da su shine gwargwadon imani ne hawan hawa ne irin bin Allahnka irin bin irin san manzan Allahnka irin kusancinka da Allah irin kusancinka da annabi Muhammad irin kusancinka da annabi shine irin kusancinka da shauran annabawa shine waliyan daraja daraja ne Allah ya samu cika da imani Allah ya samu daga cikinsu to su ne Allah ya musu baiwa ulaikan lazina an amallahu alai aka ce wa'annan su ne da aka musu baiwa annabawa guda goma kenan da aka ambata a cikin wannan suran tun daga kan annabi zakariya annabi isa annabi ibrahim sai annabi ishaqa sai annabi yaqubu sai annabi isma'ilu ko sai annabi mene musa sai annabi harunu ko ya annabi isma'ilu sai annabi idrisu wannan su ne su goma shine ula'ika wannan ismil ishara din da su yake nufi ula'ika waɗannan su ne an amallahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima minan nabi'ina daga cikin annabawa ba dukansu ne iya wanda Allah akwai wasu amma ga wa'innan daga cikin wa'inda Allah ya musu baiwa ne ula'ika allazina an amallahu alaihim minan nabi'ina wa wa wasuddi al'amallahu alaihim minan nabi'ina min zuriyati adama daga cikin zuriyan adamu aka ce in an ce min zuriyati adamu nan shine ana nufin annabi idrisu domin an ce shi dan shi su ne shi su kuma dan annabi adamu ulaika allazina an'ama Allah shi an ce an kira shi Idris ne shi annabi Idrisu sabila da an aqa innahu kana yudarrisu ya kasance yana yawan darasi kasiru daras mai yawan karatu ne ya karantar yayi ya karantar yana shine aka sa masa Idrisu mai yawan karatu eh daga addarasu ne Idrisu mai yawan darasi mai yawan karantarwa da kuma yawan yin karatu to shi an ce shine min zuriyati adama wa min ma hamalna ma anuhi shine an ce da wanda kuma muka dauke su tare da annabi nuhu aka ce shine annabi ibrahim amma nan aka ce akwai nisa tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu an ce karni goma ne shine shekara dubu ɗaya ne to amma ya kuma aka ce malaman tafsiri suka ce wa min ma hamalna ma anuhi sai suka ce annabi ibrahim ake nufi sai suka ce ana nufin shi jikan samu ne samu kuma ɗan annabi Nuhu ne, subhanallah. Na'am, samu kuma ne ɗan annabi Nuhu ne. Wato samu ɗan annabi samu ɗan annabi Nuhu ne, alaihi salam. To shi yasa aka ce biwasa'ide, sabila da wasiloli da sila tsakani tukunna. To min zuriyati Adama wa min man hamalna ma'anu wa min zuriyatihi Ibrahima ko a cikin zuriyan kuma akwai wane akwai ibrahim wa min zuriyati ibrahim wa min zuriyati ibrahim wa isma wa isra'il a cikin kuma zuriyan aka ce ibrahimu shine a zuriyan annabi ibrahim a cikin wayannan goman shine akwai annabi ishaqa akwai annabi isma'ilu akwai kuma annabi yaqub ko wa isra'ilu da kuma zuriyan Isra'ilu Isra'ilu dama ba wani ne fa Isra'il ba shine annabi Yaqub shine Isra'ilu da Qur'ani yake ce mana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzala at-taurat to Isra'ilu anan annabi Yaqub duk wani abinci Allah ya ce halal ne akan ayin Isra'ila sai dai abinda Isra'ilu ya haramta ma kansa shine annabi Yaqub su yayin Isra'ila Allah ya musu ni'imomi da yawa jikokin annabawa ne Isra'ilu ma kansa annabi Yaqub ne to amma kuma suka zo suka ta wasu sharholiya kamar yadda gaba da mu faɗa har Allah ya fishi da su ya zama wasu daga ciki ma an mai da su alhanzir wasu aka mai da su alade wasu aka ce musu zama bire birrai shine kunu kiradatan khasi'i ku zama birrai kaskantattu to dai dan adam so da yawa Allah masa baiwa wani ya zamo ya halaka kuma dan tsaban gata ma da Allah ya musu da annaba a cikin su shi yasa ma suke cewa wai su akwai wajen da suke ce su ƴaƴan Allah ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul bal ma ya'zibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq aka Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi wai su ƴaƴan Allah ne maza kuma su masoya Allah ne Allah ya ce ina me yasa yake muku azaba uba ai bai azabta ɗansa Allah ya ce ku mutane ne kamar shauran mutane to Allah ya musu baiwa da yawa kuma har yanzu ka lura su suke juye duniya Allah ya ba su ilimi ilimi kan Allah ya ba su ilimi bayan Isra'ila to o Isra'ilu shi zuriyan Isra'ilu kuma shine a ciki aka ce akwai annabi wato wannan Musa akwai annabi Isa akwai annabi Harunu akwai Zakariya din akwai Yahaya duwai na Isra'ilu ne annaba ne a cikin yayin Isra'ila duk kuma zuriyan annabi yaqubu din ne wa isra'ilu wa mimma hadaina wattabaina da wanda kuma muka shiryar da su muka zabe su wa mimma hadaina wattabaina ulaika allazina idza tutli alaihim ayatuna ayatul rahmani kharu sujjada idan an rubuta musu ayoyin ai an karanta musu ayoyin Allah ar-rahmanu kharu sai su fadi sujjadan suna masu sujjada wa bukiyan suna masu kuka sabiya da haka malaman tafsiri suka ce to mu ma ana so an karanta qur'ani mu in dai wajen sujjada ne to kai sujjada kamar da akwai wuraren sujjada guda goma sha ɗaya wannan yana daga ɗaya daga cikin wajejen sujjada iza tutule alayhimu ayatul rahmanu qarru sujjadan wa bukiya sai a fada ana sujjada ko a tahajjud ko kuma mutum na ta kara matukan na da alula kai ma in kana gefen sa malamai suka ce sunna ne in kana da alula in yi sujjada kai ma kai sujjada shi ne aka ce ma'ana mu ma mu dinga sujjada irin wayannan wajeje Allah ya umarnin sunna ne in ka karanta wajen kai ma kai sujjada to mu ma aka ce mu sujada har annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ku karanta qur'ani ku yi kuka fa in lam tabku to fa tabakau in ma ba ku yi kukan ba to ku kiro kuka ku karanta akwai kukan da shari'a ta yadda ka kiro shi kai shine in kana karatun qur'ani an gane a yadda ka kiro wannan kukan kai amma fa ba dairiya ba idan mutum yayi ne kuma dan aibe subhanallah subhanallah Allah ya kiyaye mu نعم حروا سجدا وبكيا نعم
فخلف من بعدهم خلف نداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
فخلف من بعدهم خلف نلاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم sai suka bar halifofi a bayansu fakalafa min ba'dihim sai suka bar halifofi a bayansu ko kuma sai suka mai fakalafa min ba'dihim khalfu idan an ce a larabcin an ce halaf halafu bi fatihil lam to halifofi na alkhairi kenan ka bar baya wakilai halifofi na ibai nagari amma an ce khalfu da auri bi sukunin lami to ka bar halifofi na banza wanda suke ba na kirki ba to shine fa khalafa min ba'dihin khalfu sai halifofi na banza suka maye bayan wa'innan annaba mutanen kirki din ada'us salata sai suka tozarta sallah suka bar yin sallah shine wannan abin da annabi a ya ai zakariya ya hanga yake cewa inni khiftul mawali min wala'i fa habli min ladinka waliya yarsini wa yarsmina li yaqub waj'alhu rabbi radiya abin da yaji tsoro kenan ya ga cewa 'ya'yan isra'ila sun zo sun zama halifofi duk sai suka lalata addinin suka lalata addinan suka shigar da san rai da san zuciya a ciki suka tasai da addini shine zaka ji Allah na yawan cewa innal ladzina taraw menene innal ladzina taraw bi ayati llahi samanan qalilan menene ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yakallamul law zaka ji Allah ya ce wanda suka sai da ayoyin mu kuɗi ɗan kaɗan to ba su da rabo a lahira ko kallon su Allah bare ba addinin kawai suka mai ta neman kuɗi kuma har gobe wanda ba musulmai ba jagororin su wallahi kuɗi kawai suke samu da addini kuɗi kawai suke samu amma sun san musulunci gaskiya ne musulunci in ka bi shi sau da kafa abin da ke cikin littafin su duk abin da ke cikin littafin su mai kyau da ga addinin musulunci ya umarni da shi kuma inda da a yi a ce a yi abin ta yi balas to da ba za su yi gaba da musulunci ba domin addinin annabi isa ba na sare bayi da wanda ya wuce annabi isa to mu ma mun yadda da annabi isa kuma da da ka ce baka yadda da annabi isa ba ka fitar ga musulunci to annabi bai wuce bayi da wanda ya wuce annabi musa da da musulmi dai ce bai yadda da annabi musa ba ya fitar daga musulunci to me dai ana mu mun yadda da annabawansu su ma ba za su yadda da annabi muhammadu ba kaga yayi ya tayi balas ko anan ma zaka gane cewa wato musulunci shine addini na gaskiya inna Allah inda inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci ba wani annabi ɗaya da annabin musulunci dan cewa ma qur'ani yake la nufarriqu baina adin lirrusuli ba ma rabo tsakanin wani annabi mu ce ba mu yarda da shi ba duk annabawan mun yi imani da su to me dai ana su ma su zo su yi kuma bayan ga sifofin manzo Allah jibge a cikin littafinsu rashin rabo da kuma tara duniya yawa da kuma hasada da shauransu to su biya daka a fakalafa min badin khatfun ada'us salata suka tozarta sallah shi yasa an ka dauki littattafan duk wanda ba musulmi ba sai ka ga maganar sallah wallahi da ka ana maganar ba sa sujada wa ubangiji a to ba shine sallan ba shine sallah ba sa cika ruku'u ba su kaza duk wallahi addinin musulunci tunda wani dan kwallo abin da ka san shiriya na Allah ne idan Allah ya shirya da mutum baya raina aya wani dan kwallo na taba karanta labarinsa na mamanta sunansa ne da masu kallon kwallon ma mun faɗa sun san shi na taba karanta dogon labarin sa inda yi musulunta daga cikin kasashen mu na Afirka nan ko yace shi abin da ya ruru abubuwa guda uku ne ko hudu ne yace yaji musulunci na yi yace to kuma ya bi littattafan su ya ga duk akwai wannan shine yace da ka ji musulmi na yau in ya faɗi magana yace masha Allah da ya bi littattafan su kuma ya ga akwai wannan kalman a ciki da kuma salamu alaikum ita musulunci ne din na faɗan musulunci ne ke umarnin irin wannan da shauransu da irin su la haula wala quwwata yace di ya ga akwai irin wannan da menene ɗayan ne ya zo ya ta bincike ya ci kuma ya tambaya musulunci aka ce masa ai wannan musulunci ya karantar ga ma'anan su ga ma'anan su ga ma'anan su ga ma'anan su yace to me yasa su kuma wancin gashi a cikin littafin su amma ba su faɗa ai musulmai ne suke faɗa kuma an ce littafin Allah ne to shi abin da ya gani kenan ko yace shi ya nuru wallahi musulunci shine gaskiya shikenan ya musulunta har ya je aikin haji sabiya da haka mu mun gode Allah da yi mu musulmi abin da ya rage mana kawai mu rike musuluncin sau da kafa kuma mu roƙi Allah mu mutu muna musulmai din sabiya da haka fa khalafa min ba'din qadfun sai wato na fa khalafa min ba'din qadfun sai wato wasu jama'a halifofi na shari suka biyo bayan su ada'us salata suka tozarta sallah fakhlafa min ba'di khadfun ada'u salata sai suka tozarta sallah ko wattaba'u shahawat sai suka bi soye soyen zuciyarsu sha'awa sha'awa na san zuciya fa sawfa yalqauna gayyan Allah ya ce da sannu damu jefa su a wani wadi wani rafi ne a wutan jahannama sunansa gayyu Allah ya ce da sannu damu jefa su a cikin wannan rafi na gayu sau fa yarka na gaya illa man taba ko ba amana wa amil amalan salihan ko na'am to alhamdulillah ina ganin anan da mu kwana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu dama mun ce yau da mu fara amsa tambaya sannan kuma akwai muna ta'aziyya ma abokinmu wato wanda ake kira ya'u zakari ya'u ko an fi saninsa da ya'u gidan kanwa wunti bisa rasuwan kanin mahaifinsa wanda ake kira baba tanimu allah ya masa rama sabiya da shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan kwamitinmu na wannan tafsiri wanda yakan taka rawan gani sosai sosai shi ya'u kenan allah ubangiji ya masa rama ya sada shi da annabi muhammadu na biyu muna addu'a ma ɗan kwamitinmu ɗaya malam muhammad sirajo wanda yake gidan ɗaya daga cikin manyan malumanmu sheikh malam shehu mai ashafa sirajo gwarando baya jin daɗi kwana biyu kullum da shi muke karatu bai samu halartu ba allah ya ba shi lafiya kuma muna addu'a ma duk wanda suke taimaka mana da duk wanda suke neman addu'a gurin wani bawan allah da shi da iyalansa duka ba su da lafiya ya roki addu'a allah ya yi musu wata baiwar Allah tana neman mijin aure Allah ya ba su mazaji na gari wani bawan Allah yana neman addu'a ma 'ya'yansa Allah ya ba su mazaji a Allah ya ba su mazaji na gari albarkan manzan Allah kuma Allah ya ba da halin aurar da su ɗin saboda isa annan Muhammadu sallallahu akwai wani bawan Allah shi ma akwai yaransa shi ma ya koka mana Allah ya ba su mazaji na gari saboda isan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan akwai a wannan wata baban mu baba dada wanda take kwance a asibiti haliyan kuma jiki ba daɗi ya saukin musulunci Allah ya yi mata alfarman manzo Allah duk wanda suke kwance a asibiti majinyatan mu da na gida da na asibiti duk Allah ubangiji ya yaye musu akwai kuma a ne subhanallah to ina tambaya
Assalamu alaikum. Ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Tambayan. Tambayansa na farko yana ce malam ya hukunci a musulunci a watan ramadana ka ci filin da ba naka ba daga amat niri
a cikin watan ramadana mutum ya ci filin da ba nasa ba to ai cin fili kan ko da ma ba a watan ramadana ba yawwa haramun ne kuma wannan tambaya ne mai muhimmanci kar mu ɗauki cin fili shine wai ka sayi fili na saya ka zo ga yadda za ka yi bikon ka ƙara taku ɗaya a cikin nawa ba iya wannan shine cin fili ba hatta gidajenmu na cikin gari wannan akwai wanda sau da yawa dai ɗan sake katanga sai ka ga ya fito waje ya ɗauki hanya kai har a cikin gidajen ma ana yin haka to har irin wannan masifa ne har ta a cikin gida ka ɗan rushe ɗakunanka kawai sai ka ƙaro hanya ka matsa hanyar wai kai kana so ka ƙara fili a ɗakinka wannan haramun ne annabi ya ce duk wanda ya ci ƙasa wanda ba nasa ba ko da ta kuɗe ne da a naɗe masa tun daga wannan kan ƙasa da muke kai har zuwa ƙasan bakwai a ɗora masa ranar kiyama to dan Allah da annabi kana tsaman daga wannan ƙasa da muke kai ka ci taku ɗaya a naɗe maka zuwa ƙasan bakwai dan Allah da annabi kana tsaman roka nawa ne dan ce ko tirela ne alhaji tirela ne ake ce ko tin taya tin taya nawa ne dan Allah to dan Allah kana tsaman tin taya ɗaya ma an ɗora maka da ka rayu to gaskiya ya kamata mutane mu ji tsoron Allah kuma ba iya wannan ma ka ƙara a cikin filinka kuwa hatta hanyar ruwa da akan ce a yi kada ka zo ka yi hanyar ruwa ka cutar da al'umma wannan ba karamin masifa ba ne wallahi tunda annabi ya ce wani bawan Allah abin da ya shiga aljanna bishiya ne ta yi reshe ta yiwo kan hanya ya zo yanki Allah ya sa shi aljanna to me kake tsammani da wanda kuma ya zo buɗo wa mutane mummunan ruwa wanda ainihi da in ai tuntuna akwai abin wajen haka yake to shikenan tunda bayan da kai amma in dai ba haka yake ba to in har dakin ma kai da ya kamata amma ba ka zo kai koyo ko ma waye ma kogo babu ruwanka ba to Allah ya san yayi yawa he ma illa Allah ya samu cika da imani
mai tambaya na gaba yake ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi direba ne matafi akan hanya yake ya kada mutum ne a lokacin to bai mutu ba san da dogon jinya to malam ya halatta ya azumi ko kuma
eh inda wannan bige shin da ya shi ne sanadiyan da ya rasu kuma dogon jinyan da ya yi kawai hakkin ransa na kansa ne eh shi ne shi ne sanadi ya dai in bayan ya warke wani ciwo ya zo daga baya ko to shi kenan wannan amma in dai wannan ne har ya jawo sanadiyan to azumi yana kansa da kuma diya sai dai in yan uwansa sun yafe a tambaya na gaban nan ka batta haka sai ka faɗi nan ban waya
da mu ba da lamban waya saboda masu turo sako da a karanta insha Allah 09096460613 da mu maimaita da Hausa sifili tara sifili tara shida hudu shida zero shida ɗaya uku sai lamba na biyu 07088246293 sifili bakwai sifili takwas takwas biyu hudu shida biyu tara uku Allah ya taimake mu
فاتحة صلاة الفاتح الله يبيع من بقات من الخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين يقام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين